بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yan ina mana barka da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wadda shine goma sha takwas ga watan zulka'ada shekara ta 1446 ba hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wadda shi zo daidai da goma sha shida ga watan biyar shekara ta 2025 mawaɗa wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na Uthman bin Affan da ke bayan FCMB a nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatu a cikin wani littafi mai tarin albarka muqaddimatul akhdari wadda aka fi sani da ahalari to jama'a a darasin da ya gabata a baya wadda shine darasi na 34 mun shiga fasali da malam ya aje na musamman mai suna babun fisahawi a yau darasi na talatin da biyar za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin wannan fasalin amma gabanin mu shiga cikin karatun kai tsaye za mu ɗanyi waiwaye da ake cewa a don tafiya wancan darasin da ya gabata a farko ina nufin a farkon babin a wancan sati biyu da suka wuce tun da mun yi tsallaken wancan satin ba mi ba mun karanto abubuwa da suke da alaka da shi kansa sujjadar rafkanuwa din na daga cikin abin da muka yi magana a kansa cewa ayyukan sallah sun kasu zuwa gida uku ne akwai abubuwan da suke a matsayin rukunai suke farillai ne sannan akwai waɗanda suke sunnoni sannan akwai mustahabbai to muka ce ɓangaren abin da ya shafi rukunai wadda su ne farillai su wannan sujada baya gyara su idan aka yi samu kuskure ba a yi su ba a sallah idan aka samu kuskure aka manta wani rukuni daga cikin rukunan sallah farilla daga cikin farillan sallah kaman karatun fatiha ko ruku'u ko sujada ko dai duk wani abin da yake na rukuni musamman shi kansa takbiratul ihram kabbaran harama da shi ake fara sallan to duka wannan ba a gyaran su da sujjada inda suka akai akai mantuwa akan su to fa ko da ya kasance sallan ta lalace gaba daya ko da ya kasance mutum ya wurgar da raka'an da aka samu wannan matsalan a cikinta sai ya dora wata raka'an a madadin wannan sannan kuma akwai sunnoni a cikin ayyukan sallah waɗannan sunnonin su ne wadda sujada yake aiki a kayansu kamar karatun sura kamar abin da ya shafi tahiyan farko da sauransu waɗannan duka idan mutum ya yi kuskure ya manta to lallai zai yi sujada domin ya gyara wannan kuskuren da ya faru sannan kuma mataki na uku shine mustahabbai abin da yake mustahabbi shine kaman karanta subhana rabbiyal azim a cikin ruku'u ko subhana rabbiyal a'la a cikin sujada to duk wanda aka ta faru da shi ya kasance yayi mantuwa bai faɗa ba to wannan a matsayin mustahabbai suke da haka babu wani laifi akan mutum na dan ya manta bai yi ba kamar jilsatul istiraha zaman hutu da ake ba an yi raka'an farko kafin a je raka'a na biyu ko an yi raka'a na uku kafin a je raka'a na hudu wannan shi ma musahabi ne babu dole ta yadda idan mutum bai yi ba ko ya manta ba maganan yayi sujada kai hasali ma yin sujadan nasa zai zama ya bata sallansa domin me yayi sujada ba tare da wani abun da yake sa ayi sujada ya faru da shi ba don haka idan mutum ya sujada sai zama kaman yayi ƙari ne ma a cikin sallah musamman in dan kabli ne sai zama ya ƙara wani abu a sallah wanda baya cikin lissafin sallah kaga sallarsa ta lalace kenan to saboda haka mu fahimci wannan cewa sallah maganganunsa da ayyukansa suka zuwa gida uku akwai rukunai wadda su sujada baya gyara su akwai sunnoni wadda a kansu ne ake karatu su ne wadda su da yake gyara su idan aka manta ko aka yi rafkanuwa sannan akwai mustahabbai wadda su ma ba sai ka yi sujada ba su kan ba bukatan yin sujada in ka manta su ka manta shi kenan kawai abu na biyu da muka yi tattauna a wancan majalisin shine mun faɗi sabubban da suke jawa a yi sujjadan ƙablidin ko ba'adin abubuwa ne guda uku na farko shine a samu tawaya a sallanka kaman ta wani abu da ya kamata ka yi shi baka yi ba to wannan shine ke ja mutum a dora masa yin sujjada ko kuma ya kasance mutum ya ƙara wani abun da bai kamata ya yi shi ba a daidai wannan gaban kuma sai ya yi saboda mantuwa to wannan shi ma yana jawo a yi sujjada sannan na uku kuma shine shakka ka samu kokwanton shin kayi kazan nan ko baka yi ba shin raka'a biyu ko raka'a biyu kai ko raka'a uku to duka waɗannan abubuwa guda uku ragi ƙari shakka su ne sababin da suke jawo mutum sujadar rafkanuwa yake kama shi ko dai ya zama kabli ko ya zama ba'adi na cikin abin da muka tattauna a wancan majalisin cewa ba bambanci tsakanin sujadar rafkanuwa da sauran sujadar da ake yi na sallah irin yadda mutum zai yi kabbara ya tafi sujadar ya karanta subhanahu rabbiyal a'la ko subuhun quddus rabbul malaikatu ruh da sauran addu'o'i haka shi ma a sujadar rafkanuwa mutum zai yi ya dago ya yi zama tsakanin sujada guda biyu sannan ya sake koma ya sujada karo na biyu sannan ya sake dagowa kafin ya yi sallama abu na hudu daga cikin abin da muka tattauna a wancan karan shine baya zama dole wato mutumin da ya kasance ya yi sujada na rafkanuwa sawa'un kabuli ne ko ba'adi bai zama dole a kansa sai ya sake sabunta tahiya ba bayan kayi waɗannan sujada guda biyu na gyaran sallah kana ɗagowa kawai sallama za ka yi abinka ba buƙatan sai ka sake wato maimaita tahiya kafin ka yi sallama in dai waɗannan sujada guda biyu ɗin na gyara ne sawa'un kabli ne ko ba'adi abu na ƙarshe wanda muka tattauna a wancan karan shine cewa babu makawa ga duk musulmi ya yi ƙoƙarin sanin waɗannan abubuwa domin abubuwa ne wadda babu makawa in dai kana sallanta wata ranar sun faru da kai tun daga shi hatta fiye yin halitta ma bai tsallake daga wannan matsalan ba irin wannan mantuwan ya faru da shi a zamanin rayuwansa kuma an nuna masa kuma ya zo ya yi gyara ɗin saboda haka ɗan adam daman shi mutum ne wadda allah ya shi mai yawan mantuwa mai yawan kuskure babu makawa dole sai haka ya faru da shi saboda haka in dai wannan siffar tana tare da mu to dole kuwa a samu rafkanuwa a cikin sallah in ko muna son sallar namu ta inganta ta tafi daidai ba tare da ta karye ba to dole mu ilmantu mu san waɗannan abubuwan da suke jawo a yi sujjada din mu san kuma idan sujjadan ta kama kabli za a yi ko ba'adi to a yau za mu shiga cikin karatun ɗori akan inda muka tsaya shafi na 44 ne su'al na biyu malam ya ce su'al tambaya ma hiya kaifiyatu sujudi lin nuqsan menene tsari ko kamannin yadda ake yin sujjada idan aka samu rage a sallah mutum ne bisa kuskure da mantuwa sai ya rage wani abu a sallah bai kawo shi ba to wannan ya zai yi sujjadansa amsa ya ce falin nuqsani sajidatani qabla salam dangane da abin da ya shafi ragi ana bukatar mutum da ya sujada guda biyu gabanin ya yi sallama wani da sujada kenan kabli zai sujada guda biyu gabanin yin sallama in har ragi mutum ya yi ba da tamamin tashahudai ne mutum zai yi wannan sujada guda biyu ne bayan ya kammala tahiyansa na sallah gabanin ya yi sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi sai ya yi waɗannan sujada guda biyu din thumma yazidu ba'dahuma tashahudan akhar sannan kuma sai ya ƙara wani tahiyan bayan yayi shida guda biyu din wani sabon tahiya duk da wannan muna daukar sa matsayin fahimtar malam kai yanzu muka gama karanta cewa ba dole bane ba in kai sudan qabli ko ba'di kuma sai ka zo ka sake mu na tahiya mu wannan suda guda biyu din to saboda haka a rike formula a rike shi a matsayin formula cewa in dai rage mutum yayi a sallah to abin da ya kama shi ne sujudan qabli zai yi sujuda gabanin yayi sallama to a gaba yace su'al tambaya ma hiya kayfiyatu sujud liziyada wato wani irin tsari ne ake yin sujjada idan mutum yayi ƙari a sallansa amsa ya ce wali ziyadati sajidatani ba'da salam dangane da abin da ya shafi ƙari ana so mutum zai yi sujada guda biyu bayan ya yi sallama bayan ya sallame daga sallarsa gaba ɗaya sai ya kawo su sujuda guda biyu da zai yi su bayan sallama ya tashahhudu ba'dahuma wanda ana so mutum zai yi tahiya bayan ya yi waɗannan sujuda guda biyu din wa yusallimu taslimatan ukhra sannan kuma sai yi wani sallaman kuma na fita daga wannan sujuda da ya guda biyu din don haka kenan daidai wannan gaban shi ma yana nuna mana cewa idan aka samu ƙari a sallar mutum to abin da zai yi dan ya gyara shine ya sujudan ba'adi sujudan bayan sallama in ragi ne kafin sallama in ƙari bayan sallama to mu dan yi ribas kaɗan dangane da abin da ya shafi maganan ragi din nan a sallah dangane da abin da ya shafi ragi kamar yadda malam ya faɗa cewa mutum zai yi sujudan kabli ne idan ragi ya kama shi wannan ragin kuma zai iya kasancewa a cikin rukunai a sallah to ɗazin da muka yi karatu akan cewa in rukuni ne mutum ya manta ma'ana farilla daga cikin farillai to wannan mantuwan da ya ɗin ya jawo wannan raka'an nasa babu ita sai dai malamai sun bambance cewa su kansu a cikin farillan sun kasu zuwa gida biyu akwai farillan da su na dole dole ne wadda su aikin sallan ma ba zai faru ba da su ake farawa shine kabbaran harama kabbaran harama da shi ake shiga sallan kansa to da haka shine farilla na farko a sallan mutum sadda ka zo sallah sai ka manta kabbaran haraman ma baka yi ba to ai baka fara sallah ba kenan shine mabudin sallah don haka in har kabbaran harama ne mutum ya manta bai yi ba to wannan fala salata lahu bayi da sallah ma kwata kwata sawa'un tarakaha amdan aw sahawan daidai ne kuma mutum ya manta wannan kabbaran haraman ne bisa ganganci ko bisa mantuwa don haka ko da mantuwa mutum yayi ba da gangan ba sallan nasa babu ita saboda bai ma fara sallan ba li'anna salatahu lam tanaqid domin sallan nasa bata ma riga ta kulluba ba amma fara ta bake tunda kabbaran haraman shine mafarin sallah wa in kana ghaira takbiratul ihram idan kuma ya zama abinda mutum ya manta bai yi ba a matsayin rukuni ko farilla ba kabbaran harama bane kaman karatun Fatiha kaman yin ruku'u kaman yin sujada ɗaya daga cikin su mutum ya manta bai yi guda ɗaya ba watakila yayi na farko sai bai yi na biyu ba ko bai yi na farkon ba sai ɗauka wannan wanda ya na farkon shine a matsayin wato na biyu din to kun ga wannan duka rukunnai ne duka wato farillai ne fa innahu in tarakahu amdan batala salatuhu to a irin wannan mataki idan mutum ya bar farilla daga cikin farillai da gangan to sallarsa ta ɓaci ta ruguje sai dai ya sake wata wa in tarakahu sahwan idan mutum ya manta farillai waɗannan misalai da muka kawo karatun fatiha ruku'u sujjada sai ya manta ɗaya daga cikinsu amma bisa mantuwa da rafkanuwa ba da gangan ba to shi wannan ya kasu zuwa gida biyu mafita a nan shine in wasala ila mawdi'ihi min ar-rak'ati al-lahiqa al-gharraka'ati allati taraka minha idan har ya kasance mutum bai tuna cewa ya manta karatun Fatiha ba har sai da ya sake dawowa karatun Fatiha a raka'a mai bima wannan raka'a ma'ana sai da ya dawo gurbin da ake karanta Fatiha sai ya tuna cewa ashe wancan raka'an da ya wuce yanzu nan bai mai Fatiha ba to idan haka ne ya faru da shi bai tuna ba sai da ya dawo kan wannan gaban to wannan abin da zai faru shine zai yi wurgi da wannan raka'an ya dauka babu ita kwata-kwata sai ya kawo wata a madadinta ma'ana wadda yake yanzu ita ce a madadin wancan in raka'a na faro in raka'a na biyu yake yi sai ya zama kenan yanzu ya dauka wannan da yake na biyu ita ce ta farko a gunsa wancan ya rushe in raka'a na uku yake sai ya dauka cewa yanzu wannan da yake yi din ita ce ta biyu a gunsa wancan ta biyun babu ita saboda mantawa da ya bai karanta fatiha ba ko ruku'u ko sujjada an fahimci wannan idan ya kasance mutum bai tuna ba har sai da ya dawo daidai wannan gaba ko mutum ya manta bai ruku'u ba ya karanta fatiha ya karanta sura kawai sai ya tafi sululu ya tafi je yi sujjada to kun ga ya manta farilla to wannan farillan da ya manta na rashin yin ruku'u sai zama bai tuna ba har sai da ya gama sujada guda biyu ya dago yayi karatun fatiha yayi sura sai da yazo zai wata ruku'un sai tuna ashe fa wancan ma ruku'un bai yi shi ba na wancan raka'a to wannan raka'an sai ya dauke ta a matsayin babu ita wanda yake ita ce a matsayin gurbinta da fata an fahimta idan kuma ya kasance ya tuna gabannin ya isa zuwa ga gurbinta misali kamar yadda muka ce karatun fatiha yana cikin karanta fatiha a mana da ya zo bayan ya yi kabbaran harama sai bai karanta fatiha ba kawai sai ya shiga karatun sura ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u to ya dago daga ruku'un nan misali kawai sai ya tuna ashe fa wannan raka'a da nake ban ma karanta Fatiha ba a cikin ta to a lokacin me ya kamata yi kun ga ai bai riga ya isa a gurbin ta raka'an gaba din ba bai yi nisa da yawa ba sai ya tuna to idan haka ta faru da shi ya tuna da wuri to abin da ya zama wajibi a kansa shine sai ya ribas ya dawo daga baya sai ya kasance wannan surukun da ya dame sai ya ɗauka kawai bai batun da yanzu na tsaye kawai sai ya karanto fatiha ya karanta sura ya yi ruku'u ya ci gaba da sallansa an fahimta amma a duka yanayi guda biyu sawa'un wancan da bai tuna ba har sai da ya dawo kan gaban da abin ya faru kafin yake tuna a wancan raka'an bai yi ba ko kuma wannan da ya manta bai yi ba amma bai yi nisa da yawa ba sai ya tuna sai ya riba sai ya dawo ya ci gaba to a duka yanayin guda biyu lalle zai yi sujada bayan sallama ta yaya zai yi sujada bayan sallama saboda kun ga yanzu idan muka ɗauka a fuskan farko ne bai tuna ba har sai da ya dawo kan daidai gaban da ya manta ɗin to kun ga yanzu kenan aka duba in sallan mai raka uku ne za a ga sallansa ta zama raka a nawa hudu kun ga ya yi ƙari a sallah to shi ko abin da yake goge ƙari shi ne sujudan ba'adi idan kuma ɗayan fuskan ne ya zama bai tuna ba mana ya tuna da wuri bai yi nisa da yawa bai kai ma har ya dawo kan gaban a raka'a na biyu ba sai ya tuna da wuri to sai ya dawo sai gyara wannan kuskuren ya ci gaba da kun ga wannan abun da yi daga mantuwan nasa zuwa lokacin da ya tuna ya zama ƙari a daidai wannan gurbin tunda yanzu ya yi rubas ya gyaro to wannan shine yasa zai sujudan ba'adi tunda wannan ana ɗaukar sa a matsayin ƙari ne abin sai an nutsu a fahimta a wannan ta bangaren abin da ya shafi farilla kenan idan mutum ya manta wani farilla to ga yadda zai yi idan har ya kasance bai tuna ba har sai da ya dawo kan wannan gaban to zai wurgi da wannan raka idan kuma bai jima bai tuna to zai yi ribas ne sai ya dawo ya yi wannan ya ƙara sallansa sannan sai ya yi sujadan ba'adi to idan kuma ya kasance sunna ne daga cikin sunnoni ya bari kamar karatun sura kamar abin da ya shafi tahiyya na farko da makamantansu to idan har mutum ya bar shi da gangan mutum yana ji yana gani yana sane yanzu raka'a biyu ya kamata ya zauna ne ya zaman tahiyan farko kawai sai ya miƙe abunsa da gangan yana sane to wannan sallarsa ta ɓaci domin ya yi ganci ba haka annabi ya karantar ba annabi ya karantar da cewa in har sallar mutum ta ɓace raka'a biyu to tahiya biyu zai yi zai yi na farko a matsayin sunna take sannan zai zo yi na ƙarshe wannan ita kuma a matsayin farilla ce don haka da gangan kawai sai ya skifin ya tsallake bai yi tahiyan farko ba to wannan sallansa ta lalace babu ita sai ya sake daga farko wa in kana nasiyan amma idan ya kasance ba da gangan bane mantawa yi wa zakarahu qabla an yufarika mawdi'ahu min as-salah sai mutun ya tuna gabannin ya bar wannan gurbin da yayi mantuwan misali shi kansa wato yin tahiya din ka zo kayi raka'a biyu a burinka iya lissafin ka kawai kana dagowa daga sujuda na biyu din nan miƙewa za ka yi to har ka dago za ka miƙe sai ka tuna ah ta yafi ya kamata ne sai ka koma ka zauna an fahimta to wannan in har ka tuna a lokacin da abin zai faru to ka dawo kar ka ce kuma ka ci gaba dawowa za ka yi domin ka yi wannan abin da ya kamata ka yi din wadda ka manta shi wadda da ka so ka wuce shi amma gashi yanzu Allah ya tunatar da kai to sai ka dawo sai ka yi wannan abin da ka manta din kuma ba komai akan ka ba wani sutura da dakai saboda mai baka kara komai ba mutum ne a ranka ne ka sa yanzu a raka kayi raka a biyu ana fahimta da kayi raka a biyun nan sujada na biyu da kai na raka'a na biyun kai ka sa a raka kana tasowa miƙewa za ka yi domin a zatanka raka'a na hudu za ka yi ko na kumancin wannan kawai da kana tasowa ɗin gabanin ka miƙe sai ka tuna ya kamata na yi tahiya ne sai ka zauna ka yi to kun ga wannan baka riga ka miƙe ba don haka ba ƙarin da kai kuma babu abun da zai shafe ka da sallan wato da sujadar rafkanuwa yadda ka zo ka gyara nan shikenan magana ya ƙare idan kuma ya kasance ba wato mutum ya tuna wannan gurbin bayan ma'ana ya riga ya fara tagawa zuwa sama amma bai riga ya isa can sama ba to wannan shi ma zai dawo domin ya yi musamman shi ta ɗin ka fara tafiya sai ka tuna gabanin wato hannayenka da gwiwoyinka su bar ƙasa ka fara cirawa haka har ka lankwashe ka yi da ka miƙe sai ka tuna sai ka dawo to wannan dawowan ya yi daidai amma kuma ka sani za ka yi sujadan ba'adi saboda mai ka yi ƙari a sallah wannan yunkurin da kai ka fara miƙewan ya zama ƙari babu shi a sigar sallah an fahimta idan kuma ya kasance baka tuna ba har sai bayan da gaba ɗaya hannayenka da gwiwonka sun rabu da ƙasa ka gama miƙewa a tsaye sai ka tuna ah to ai ta yayi kamata na yi ko kuma kai liman ne sai aka maka tasbih aka ce subhanallah to a lokacin in har ka gama miƙewa babu dawowa kawai sai ka tsallake shi ba za ka kula ba ka da ka gama sallanka daga baya sai ka zo sujada kawai zai gyara maka kun ga abun mataki uku ne muka ce na farko ka yi yunƙuri za ka tsallake wannan sunna gabannin ka yi ɗin dab za ka yi sai ka tuna to ya ka tsaya ka yi ɗin wannan ba komai akan ka ba sujada ka yi yunkurin za ka yi har kuma ka fara yi ka fara miƙewa amma ba gabannin ka gawa miƙewa zuwa sama sai ka tuna sai ka dawo ko aka maka tasbihi sai ka dawo to wannan za ka yi sujudan ba'adi saboda ka ƙara wannan yunkurin wanda babu shi a cikin tsarin sallah idan kuma ya kasance mutum ya sai da ya gawa miƙewa zuwa sama ma gaba ɗaya to a wannan lokacin ba zai dawo domin ya yi wannan gyaran batun da sunna ne wannan zai batta a matsayin abin da sujada za ta gyara masa bayan ya idar da sallah amma shi wannan na ƙarshen ya sha bamban da waɗancan guda biyu waɗancan guda biyun duka mun ce na farko ba da a yi sujada ba komai tun da baka yi komai ba na biyu kuma za ka yi ba'adi ne saboda ka yi ƙari wannan yunkurin da ka yi amma shi wannan na ƙarshen wanda bayan ka riga ka yi sama wani irin sujada za a yi kabili za a yi saboda me a lokacin baka yi ai baka dawo zuwa ga abin da ka mantan ba sai zama kenan yanzu wani abu ne ka manta shi baka yi ba shine tahiya ka yi rage kenan to yanzu kabili za ka yi tunda ka rage tahiya baka yi ta ba an fahimci hausan tunda baka dawo ba don haka sai a rika ganewa muka ce na farko ba komai na biyu kuma za a yi ba'adi saboda wannan yunkurin da kai din ka ƙara wani abu a sallah sannan kuma na ƙarshe za a yi kabili saboda ka rage baka yi wannan tahiya din ba to wannan shine yadda wato tsarin yake duka wannan ya doru ne akan hadisin da Abdullahi ibn Buhaina ya rawaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama rak'atayn min ba'd salawat wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana raka'a biyu a cikin wasu sallolin da ya kamata a ce raka'a hudu za a yi thumma qama sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙe falam ya jilis bai zauna don ya yi zaman tahiya ba da ya raka a biyu sai ya miƙe a maimakon ya zauna ya zaman tahiya faƙaman nasu ma'abu sai mutane suka miƙe tare da shi sauran mamu falan ma qada salatahu lokacin da annabi idan da sallansa gaba ɗaya wa nazarna taslimahu muna sauraron mu ji zai sallama tun da yanzu an gama tahiya sallaman sa muke jira kabbara kawai sai muka ji annabi yayi wata kabbara kuma sabuwa fasajada sai muka ga ya tafi sujada sai muka bi shi da haka ya sujira guda biyu wa huwa jalisun yana zaune bai kuma tashi tsaye ba qabla taslimi amma wannan sujira guda biyu din yayi ne gabanin yayi sallama ya gama tahiyya muna jiran mu yayi sallama sai muka kuma ya sujira guda biyu sannan thumma sallama yazo yayi sallama to kun ga wannan hadisin shi yake nuna cewa kenan idan ka samu ragi qabli za'i tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamata ya raka'a hudu ne da ya raka'a biyu a maimakon ya zauna yayi zaman tahiyya sai ya miƙe sahabbai suna jiran bayan ya ci kora ka'a biyunsa za su je ya yi sallama sai bai ba sai wasu jira guda biyu daga baya sallama kenan tun da rage ne kabul ake yi da mu tsallake maganar rage sai mu zo na biyu shine az-ziyada abin da ya shafi ƙari wanda kamar yadda malai ya faɗa mana a littafi shi duk abin da yake na ƙari formulan sa shine in ka ƙara abu a sallah to abin da zaka yi shine wato sujudan ba'di ba'di ne zai gyara maka wannan ƙarin da kai din kamar yadda ya ce wali ziyadata sajadatani ba'da salam wanda ya kare zai sujuda guda biyu bayan sallama to a nan wurin kamar yadda Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen yake faɗa a littafin sa na sujudu sahwi fi salah yace idza zada al-musalli fi salatihi qiyaman aw qu'udan aw ruku'an aw sujudan muta'ammidan idan har mai sallah ya ƙara wani tsayi wanda babu ita a wannan gurbin ko ya zauna inda bai kamata ya zauna ba ko ya rukuwa inda ba ruku'u ya kamata yi ba ko ya sujjada sujada inda ba sujada bane ya ƙara yawan sujada muta'ammidan da gangan yayi wannan yana sane batalat salatu sallansa ta baci kai ƙari da gangan kuma kana sane to wannan ka bata sallanka ta tashi aiki hidda kai wata sabuwa wa in kana nasiyan yace idan mutum mantawa ya bisa kuskure ne walam yatadhakkari ziyadata hatta faraga minha bai tuna ma cewa yayi karin ba har sai da ya gama da karin sai da ya gama gaba daya sai tuna fa abinda na yin nan yanzu ashe kari ne fa a sallah falaisa alaihi illa sujudus sahw to wannan babu komai tunda ya riga yayi kuskuren ba za a ce je ta dawo yau bai ballanta na ya gyara to kawai sai ya sujuda na rafkanwa wanda shine sujudan ba'di kenan tunda ya ƙara wani abu kuma bai tunda cewa ya ƙaran ba har sai da ya wuce wannan ƙarin da ya din wa salatuhu sahiha in dai yayi sujada to shikenan ya dora kare da sallarsa ta samu wannan abun da yayi wanda ba gurbinsa ba ya tsaya inda bai kamata ya tsaya ba ina fata an gane ko ya zauna inda ba gurbin zama ba ne ko ya sujada inda ba ya kamata a ce ya sujada ba to kawai in ya tuna bayan abin ya riga ya faru to sujada ne za ta gyara masa wannan kuskuren domin an samu kuskure an samu karaya a sallar nasa to sai ya ɗora wannan karayan ta hanyar yin sujada kuma sallarsa ta inganta ba komai ba sai ya sake sabuwa ba wa in tazakkara ziyadata fi athna'iha amma idan mutum sai ya tuna cewa yanzu haka abin da nake yin nan ƙari ne misali mutum ya yi raka'an farko ya yi sujira guda biyu a raka'an farko ɗin kun ga idan ya taso mai zai faru ɗagawa sama zai yi sai ya kawo raka'a na biyu to sai ya zauna a zatansa raka'a biyu sai ya zauna yana zaman tahiya don Allah gurbin tahiya ne wurin kun ga ya ƙara wani zaman da babu shi a sigan sallah amma bisa mantuwa to yana zaunan nan aka masa tasbihi watakila liman ne ko kuma shi kaɗai ne sai shi da kansa ya tuna to a lokacin dole ya tsayar da wannan ƙarin ba zai ci gaba ba tun da ya tuna a lokacin da yake he gyara kuskurensa ba zai ce sai na gama ba kamar mutum ne wani yana aikata wani laifi sai a masa nasiha ko shi da kansa ya tuna girman Allah to na cikin sharuɗan tuba an ya turukal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya bai ya daina yin sabon a lokacin in dai yana cikin sa to ba zai ce sai na gama ba in watakila giya ne Allah ya sauka ba zai ce sai ya gama shanya kwalban ba in zina ne ba zai ce sai ya gama ba in kaza ne ba zai ce sai ya kai karshe ba a lokacin ake so ya bari to haka a sallah din ma idan mutum yana yin wani abun da ba shi ya kamata yi ba sai aka tuna masa ko tuna da kansa to take sai ya ya dawo mana ya bar wannan abun sai ya ci gaba da sallansa sannan kuma sai ya zo ya sujada na rafkanuwa tun da yanzu kare zai yi ba'adi kenan kuma sallarsa ta inganta babu komai don haka a gane bambancin in har ya kasance mutum ya tuna kuskuren da yake yi a dai lokacin da yake aikata kuskuren to ya yi maza sai ya daina zama ne a inda bai kamata ya zauna ba shikenan sai ya ainihin wato miƙe ko kuma miƙewa ne ya kamata ya sai ya zauna sai ainihin wato a he mike da in kuma zama ya kamata ya sai mike in dai bai gama rabuwa da ƙasa ba sai ya dawo ya zauna ɗin kamar da muka wuce ɗazu kuma sallarsa ta inganta amma dai da sharaɗin sai ya sujada na ba'adi na gyaran sallah in kuma bai tuna ba kusan wani lokaci ana iya samun haka ko da a masallaci ne sai ya ga cewa da liman da mamu an ma yi kuskuren ba a ma san an yi ba ko kuma dai wani yana ji a ransa lalle kuskure ne amma dai bai da tabbas ba zai iya tasbihi ba kar ya bata sallar mutane sai ai da sallah a rika ce kan anya baraka a kaza muka yi ba anya kazan nan sai ga ga ya samu magoya ba ni fa haka nake gani to kaga kenan lalle an gano an yi wani kuskure kuma kuskuren ya riga ya wuce to ba za a ce je ta dawo yau ba ai don haka sai kawai a gyara wannan kuskuren ta hanyar yin sujada na ba da tun da an riga an yi ta wannan shi ne mai hujja a kan cewa ita sujadan ba'adi sujadan da ake yi mata na gyara sujada ne na ba'adi wato sujada ne na wato abinda nake so in ce mai hujja a kan cewa ƙari a sallah sujadan ba'adi ake yi mata domin ya gyara ta shine hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam adh-dhuhra khamsan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana sallan azhar raka'a biyar raka'a nawa ke azhar hudu ne sai biyar bisa kuskure fa qalu sai sahabbai suka ce azida fi salati ya rasulullah qari aka samu a yawan raka'o'in sallan azhar yanzu ta zama biyar kenan a maimakon hudu qala wa ma zaka sai ce to me ya faru ne ban gane abin da kuke so ku ce ba qalu sai sahabbai suka ce sallaita khamsa ya rasulullah ai raka'a biyar muka ga kayi fatana rijlaihi take kawai bai ƙara wata magana ba sai annabi ya lankwashe kafansa tunda da ban ba idan da sallah ana so liman ya jiyo wajen mutane kun ga ba wai a lankwashe yadda ya zauna a zaman tahiya haka zai zauna ba zai dan bude kafansa misali to da haka da ya ji wannan bayani daga wajen sahabbai na cewa an fahi ƙari a sallah kawai sai ya lankwashe kafansa ya kalli alƙibla wa sajada sajdataini sai ya sujada guda biyu kun ga wannan sujudan ya faru ne bayan yaushe bayan an riga an yi sallama to wannan yake nuna cewa lallai shi ƙari a sallah abin da yake jawowa shine sujudan ba'di ba iya wannan ba akwai hadisin da makaranta a wancan zaman namu hadisin ya dai wannan da annabi yake masa lakabi ma abocin hannaye wanda bukhari da muslim duka sun rawaita hadisin duk da yana da hanyoyi da yawa da lafuza daban-daban hadisin abu huraira ne ya rawaice shi Allah ya kara masa yadda abu huraira yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sarafa min ithnatayn wata nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana sallama a raka'a biyu kuma sallan da ya kamata a yi raka'a hudu ne sai sallama tun a raka'a na biyu kun ga an yi me an rage raka'a biyu ba a yi su ba faƙala lahu zuliyadain sai wanda ake ce masa zuliyadain yake ya daga hannu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa a usrati salatu am nasita ya rasulullah shin an samu rage ne a yawan rakoyin sallan nan da kai mana tunda mun ga raka'a biyu kai a maimakon hudu ko kuma mantawa kai ya manzon Allah mantuwa ne ko kuma ƙari aka samu faqala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace mazul yadaini ko yace ma sauran sahabbai a sadaka zul yadain wai zul yadain gaskiya yake faɗa cewa raka'a biyu muka yi ba hudu ba da gaske ne haka haka ya faru faqala nasu duka mutane suka daska ce eh na'am haka ya faru ya rasulullah lalle raka'a biyu kai mana ba raka'a hudu ba faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka take manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa gare shi ya miƙe fa salla raka'ataini ukhrayaini sai ya rakoi guda biyu wasu daban ba wanda yi ba a baya tunda daman biyu ake bi ba a yi ba to sai ya tashi ya kawo su bayan yayi waɗannan raka'a guda biyu thumma sallama sa'annan sai annabi yayi sallama ma'ana ya fita daga sallan kenan thumma kabbara bayan yayi sallama bai juyo ba kawai sai aka ji ya sake yin wata kabbara fa sajada sajdataini sai sujada guda biyu kun ga kenan wani sujada aka yi sujadan ba'adi bayan yayi sallama ne yayi a nan wajen kafin mu wuce nake so in nuna mana cewa idan har ya kasance mutum yayi rage a sallah to wannan rage in ya zama wato ya riga ya wuce shi kamar misali ya kai raka'a guda wannan ragin ko raka'a biyu ko ma raka'a nawa ne to fa sujada kawai ba zai gyara masa ba har sai ya kawo wannan abin da ya rage din an fahimta kun ga gashi yanzu annabi an gaya masa cewa raka'a biyu aka yi ai da ya tashi gyaran kawai ba sujada guda biyu zo yi ba sai da ya kawo abin da babu din kafin sai ya yi musu sujada guda biyu to bayan ya yi sujada guda biyu sun marafa a ra'asahu fa sallam sai annabi ya dago kansa daga sujada din kawai yana dagowa sai aka ji yayi salama bai sake yin wata tahiya bayan wannan ba to a nan wurin idan muka duba abinda malaman suke cewa abinda ya sa annabi ya sujada guda biyu bayan wato ya yi waɗannan rako'i guda biyu wadda da ya manta bai yi su ba abubuwa ne da dama na farko suka ce shine ya yi sallama inda ba gurbin sallama ba tun da raka'a biyu ya sallama a ka'ida idan da ka yi raka'a hudu ya kai sallama a raka'a na biyu kafin ka ci gaba a kun ga ba yin haka sai a ƙarshe ne ake yin sallama to kun ga yanzu yayi wani ƙari shine yayi sallama ba gurbin da ya kamata ya sallama ba na biyu kuma shine annabi yayi motsi sakamakon lokacin da da sallah din ya tashi ya fita kamar da makaranta a wancan hadisin a wancan ruwayan da muka karanta wancan zaman cewa fita ya je ya samu wani kututturen da bino sai sai a wurin ya dan bata rai kamar ransa a bace aka rasa ma wanda zai masa magana ga Abubakar da Umar duka suna wurin amma sun kasa tunkaran sa sai shi wannan zuliyadai din ne ya iya samun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ido biyu da shi to kun ga wannan tashin Annabi da ya bar cikin masallaci da kuma da aka sanatar da shi da ya sake dawowa ai shi ma wani aiki ne wadda duka a tsakanin kafin ya zo yi wannan gyaran ne wadda da dauke shi a matsayin ƙari a sallah sannan kuma maganar da shi kansa annabi din yayi bayan zulele ne ya gaya masa cewa shin a aqsiratu salatu am nasita rage sallan akai ko mantawa kai kun ga annabi ai bai shiru ba sai da ya tambaya wai asadaka zul yadain abinda zule dana ne ya faɗa da gaske ne rage ba mu sallah cikakke ba kun ga wannan maganan duka dai a tsakanin wannan rako'i da biyu da na farko kafin ya zo ya cika su din ne to waɗannan abubuwa da suka taru su ne suka jawo wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sujada na ba'di sakamakon wannan abubuwan da suka faffaro da duka ba sa cikin jinsin sallah da wanda nake ce mana kenan idan har mutum ya yi sallama gabanin cikan sallan sawa'un a raka'a na farko ne ko a na biyu ko a na uku wani zai mamaki ce to ya za a mutum ya raka'a ɗaya kawai ya yi sallama za ta yi akwai wanda ya taɓa yin haka a sallar asuba ya raka'a ɗaya kawai ya yi sallama abin sa ya zaton sa ya yi biyu to da haka sai mutum ya yi sallama gabanin lokacin yin sallaman ya yi bai cika sallansa ba to wannan sallaman da ya ɗin sai ya tuna daga baya ashe sallan bata cika ba to wannan ana lissafa ta a matsayin sallama ko da ko bai magana da kowa ba ko da bai tashi hafta daga masallaci ba domin kada wasu fahimci hadisin nan a baibai ai cewa tun da gashi mun lissafo abubuwan da suka sa annabi ya yi sujada din ai saboda ya yi sallama saboda kuma ya fita da kuma dawo wanda ya yi sannan kuma da maganan da ya da sahabbai to in kun fahimta zai zama kowane ɗaya a cikin waɗannan abubuwan shi kaɗan san aka same shi yana lizamta a yi su da an fahimta ba sai an samu maganan ba ba sai an samu tashi fita a je a dawo ɗin ba don haka shi kansa yin sallaman ba a gurbinsa ba shi kansa ƙari ne a sallah saboda mutum ya ƙara wani abun da baya cikin sigan sallah sallama ba a samun sai a ƙarshen ƙarshe a sallah don haka idan mutum ya yi shi a inda ba nan ba zai kasance kenan wato ya yi kuskure don haka dole ya gyara shi ta hanyar yin wato sujada guda biyu na ba'adi to a nan wurin gabanin mu wuce shi kansa abin da ya shafi sallama din idan ya kasance mutum ya yi sallama gabanin sallarsa ta cika to yana da fiska guda biyu idan ya kasance mutum ya tuna abin ba ta da ɗau lokaci ba bai wuce minti ɗaya minti biyu ba shi da kansa sai ya tuna ko aka tuna masa to wannan idan ya zo abin da zai shi ne sai ya cika abin da ya rage in raka ɗaya ne bai ba sai ya yi ta in raka biyu ne bai ba sai ya yi su sannan sai ya zo ya biyanta da sujudan ba'adi sai ya cika su amma fa wannan in ba a samu tazara mai yawa ba kamar yadda idan muka duba hadisi na magana karantawa yanzu na zuliya daini za mu ga cewa ai ba ɗau lokaci ba annabi ya da sallan kenan ya je fita ya zauna a gindin wani kututturen dabino mutane suka yi ta magana cewa ko dai an rage sallan ne karshe ya ga samu wanda ya tunkare shi kun ga duk abu ne wanda za a yi su a cikin yan mintuna yan sakwanni har kuma ya dawo ya dora abin da ya manta bai din ba daga baya sai ya su dan ba'adi amma idan ya kasance mutum bai tashi tunawa ba ko ba a tuna masa ba sai bayan an ɗau tsawon lokaci misali sai da yamma tun sallan azhar ne bai tuna ba sai bayan magariba ko ba a tuna masa ba to saboda tsawaitar lokacin wannan ya sa sallan ta sane ta yi sanyi babu ita sai an sake yin wata saboda tazaran da aka samu musamman kamar yadda na faɗa idan azahar ne kun gaya sai da aka samu la'asar bayanta to ta za ka iya goya bayan ga wata ta shiga matsakiyansu don haka aka samu ɗan tazara wasu suka ce ko da awa ɗaya ne ka yi ka sake sallam in har ya kasance wasu rako'i ne ka manta baka yi ba an ɗau lokaci kuma daga baya ka tuna ko aka tuna maka to sallah da dai a sake ta saboda yadda aka samu tazara tsakanin tunawanka da kuma kuskuren da ya faru din kamar alola ne mun taɓa wucewa a cikin karatun namu idan mutum yana cikin alola ka zo ka wanke fuska ka wanke fuska kenan sai wani abu ya taso maka ko aka kira ka a waya ka ɗauki wayan sai ya zama kuma aka yi rashin sa'a wayan mai tsawo ne kai ta yi har wajen minti goma har ya zama inda ka gama wankewa ɗin har ya bushe to idan ka zo ka sake sabon alula ba ka ce kawai ka ci gaba da wanke hannaye ka shafa kai ka karasa alula ba don haka tazara yakan jawo ibadan sai ya zama dai ka sake sabon gini ba da ka ɗora a kayan abun da ka riga ka yi a baya ba ai kamar gini ne idan aka yi shi in ya zama ya jima da ka zo ka ga cewa in dai kwararren masanin gini ne injiniya ne ba zai daga dora wato gini akan wanda yake da babban gini ba saboda jimawansa ya lalace ya ya murmushe bayi da wani karfi yanzu karfinsa ya ragu don haka sai a ce dai a buge wannan a sake sabon foundation ko ba haka ba to da haka idan sallah ita ma ta dau lokaci mutum bai tuna da gyaran ba idan ya zo sai dai fa ya sake sabon gini ba zai dora akan abun da ya riga ya wuce a baya ba to mu koma cikin littafin malam yace su'al tambaya ma hukuman na kasa wa zada menene hukuncin wanda ya rage kuma ya kare a lokaci guda to yayi kenan mutum yayi rage kuma yayi kare duka a lokaci guda daya shine misali mu dauki abin da ya shafi tahiya na farko da mutum ya zo yayi raka'a guda biyu a maimakon ya zauna ya zaman tahiya kawai sai ya miƙe kun ga wannan me ya yi rage kuma bai tashi tuna ba sai da ya gawa miƙewa mun ce idan har aka gawa miƙewa ba a dawowa bai tuna ba sai da ya gawa miƙewa kun ga yanzu ya rage tahiya akwai bashin sujudan mai a kansa kabili saboda ya rage wani abu a sallah to ana nan a cikin sallan dai kabannin ya idar din a raka'an gaba ko a raka'an karshe kawai sai ya manta a da ya zo sai kasance bai karanta sura ba misali sallan asubahi ne mai raka'a biyu a raka'an farko warke ba zai dauka ba zai dauki ba zai dauko aka batun da mun ce akwai tahiyya ko mu dauka cewa sallan magariba ce mai raka'a uku da mutum ya zo sai a maimakon ya zauna bayan ya raka'a biyu sai ya miƙe bai tahiya ba to bayan kuma ya miƙe bai tahiyan ba da ya gama karatun fatiha da ya zo ya ruku'u ya ɗago daga ruku'u ɗin nan da ya je sujjada sai kasance bai karanta abin da ake karanta sujjada ba kawai sai ya shiru saboda watakila yana wani tunani to wannan shirun da ya na rashin karanta tasbihin da ake karanta a sujjada ya bar sunna domin suna cikin sunnonin sallah to da haka a lokaci guda kun ga a sallansa an samu an samu ragi sannan kuma a lissafin bai yi ba fa ƙari muke faɗa ko mun faɗi maganar ragi na'am shine sai kasance mutum ya rasa bai bai ta yan farko ba ya manta to bayan kuma da ya miƙe din a yamakon yayi fatiha zalla sai kuma ya hada da sura a kan karshe na magariba iya fatiha ake ko har da sura iya fatiha ne don haka kuma sai ya ƙara da wata sura wadda ba gurbin ta bane ba a yin haka to kun ga lokaci guda ya rage tahiyya sannan kuma ya ƙara sura to wannan abin da ya faru din an samu abubuwa guda biyu a lokaci guda a sallah ɗaya an samu rage kuma an samu ƙari wanda da iya ƙarin ne kawai kabuli za a yi da iya ragin ne ba a za a yi to amma sai suka haɗu a sallah ɗaya ga rage ga ƙari to amsa ya ce yadda za a yi a nan wa man na kasa wa zada duk wanda ya rage ya ƙara ya rage aka samu rage a wani bangare sannan kuma ya ƙara wani abun da babu shi sai da qabla salam to qabli zai yi qabli zai yi to anan wajen abun tambaya me yasa aka rinjar da qabli a yamakon ba'adi din malamai suka ce abun da yasa aka rinjayar da qabli a yamakon ba'adi domin shi kullun ibada so ake ya cika a samu hadda ƙari ma a yamakon a samu ragi ko tawaya a cikinsa to saboda haka tun da yanzu ka ƙara wani abu duk da baya cikin siffan sallah ɗin to wannan ƙarin ba da a kalle shi ba irin yadda za a kalli ragin da kai ɗin da haka sai ya kasance kenan za a rinja da ɓangaren ragi a yamakon abin da ya shafi wato ƙari wannan shine yasa za a yi ƙabli a yamakon a yi baɗi don haka an kula da ragin da kai a yamakon a kula da shi wannan ƙarin wataƙila wani mai tane zai tane ce to ai shi kenan ma yi balansin tunda na rage a can na ƙara na aisi abin da na ƙara kawai sai a je a cika inda bai abin da na wannan ba zai yi ba to saboda haka dai ana rinjaya da bangaren abin da ya shafi rage ne a maimakon abin da ya shafi ƙari mala ya ce ma hukumar na sai sujudar ƙabli hatta sallama mini ne hukuncin wadda ya manta sujudar ƙabli bai tuna ba har sai bayan ya yi sallama sai da ya yi sallama tuna cewa fa akwai ƙabli fa ta kama shi nan ku fahimta kuskuren ya riga ya faru kuma yana sane kuma yana so lalle zai yi kabuli ya san kabuli zai yi to amma kuma sai ya sake wani mantuwa a yawan ya yi kabulin kuma sil sai da ya sallama ma yake tuna ban yi ba kabulin nan ba ba to me hukuncin sa a lokacin yace wa man nasiya sujudal qabliya hatta sallama idan har mutun ya manta sujadan qabli bai yi ba har sai da yayi sallama tukun yake tuna ta kun ga idan har ka yi sallama ta zama mai kenan ba a duk automatically domin jiya ba za ta dawo yau ba ya riga ya yi sallama ko kuna ga akwai na zai rufa sai ya zama bai yi sallama ba ya yi ta an riga an yi sallama don haka babu yadda za a yi dawo da baya ce to ya yi kabulin to idan har haka ta faru bai tuna da cewa zai yi kabuli ba sai bayan da ya yi sallama sajada in kana qariban to wannan zai yi sujada idan ya zama bai jima ba da yawa tuna wanda ya din ma'ana bayan ya yi sallama sai bai ɗau lokaci watakila ma bai ma fita a masallaci ba sai ya tuna ashe ba akwai kabula a kai na banyi ba kawai sai ya dawo ya kabbara ya ɗora goshinsa a ƙasa ya sujudar nan guda biyu ya yi sallama shi kenan ya gyara sallansa amma ko wannan da sharadi idan ba ɗau lokaci ba kun ga kenan automatically ta zama mai ba'adi tunda bayan na ta zama kabulin amma dai yadda malaman suke faɗa shine idan haka din ya faru idan ka zo yin idan ka zo zaka yi sujada din dole ka sa a ranka cewa da niyan kabulin kake yi saboda abin da ya kama ka din shine kabulin wa in tala amma idan aka samu tazaran lokaci yayi tsawo baka tuna ba sai bayan ka jima ka shiga wasu harkokin ka ko kuma ma sai da ka dawo sallan da zaka yi na gaba ya ka tuna fa sallan da nan fa ashe fa ya kamata ne kabuli ban yi ba au kharaja min al-masjid kuma mutum ma ya riga ya fita daga masallaci ya bar inda yayi sallan batalar sujudu ya ce to maganar sujudar nan ya tashi aiki babu shi ba za a ce a lokacin ka yi sujuda batun da yanzu lokacin ya yi tsawo wata batulus salatu ma'ahu sannan sallan ita ma ta ɓaci tun da sujudan shi zai gyara wannan sallan to sakamakon tsawaitar lokaci aka ce ba za ka yi sujudan ba to kenan sallan tana nan a karye don haka kaga kenan yadda ka sake wuta damar sujudan shine wanda zai dora maka karyar da ka samu a sallan to aka ce tun da an samu tsawon lokaci sujudan ba zai yi ka yi shi ba to sallan ta ɓaci kenan ya ce in kana ala talafi sunanin au akthara min zalika idan ya kasance abinda mutum ya manta bai yi ba a cikin sallar nasa sun kasance sunnoni ne har guda uku ma sama da haka wa illa amma idan ya kasance bai wuce sunna ɗaya ko sunna biyu ne ya manta ba fala ta butulu sallar nasa ba za ta ɓaci ba to nan wani bayani ne wanda dole ya mun ƙara bayani a kansa abin da yake nufi a nan shine idan ya kasance wato mutum ya samu rafkanuwan da yawa a sallan ba iya guda ɗaya ba ne ya yi rafkanuwa ya sake yin wata ya sake yin wata hassa uku duka a sallah ɗaya to shine wadda idan ya tashi zai yi sujada abinda nake suka amma mu je wurin shine in har ya kasance mutum ya samu rafkanuwa har suka kai guda uku ko sama da haka to ko da goma ne zai rinja da bangaren abin da ya shafi rage don haka kabuli zai yi wannan suda da zai yi guda ɗaya din ta share masa duk wannan kurakuran da ya yi yana da mahimmanci mu fahimci wannan cewa in aka samu kuskure da ya wuce guda ɗaya a sallah to dai sujuda guda ɗaya nan ne yake gyarawa ba ka ce to tunda kuskuren na har guda biyu bane na zo to kenan ne mu wannan sujuda in sake mu wata a'a ko goma ne in kai wannan sujuda guda biyun ka wanke su duka ka gyara su to don haka idan mutum ya zo yin sujudan sujada na gyaran sallah saboda wasu kurakurai suka faru da sun fi guda uku tunda kabili zai yi tunda mun ce idan aka samu rage aka samu ƙari kabili za a yi to sai zama bai yi kabilin ba sai daga baya ke tuna bayan tsawon lokaci to in har abin da ya manta sun kai guda uku to shine aka samu tsawon lokacin sallarsa ta ɓaci amma in guda ɗaya ne ya manta kuma kabili ne ya kama shi ma'ana ragi yayi kenan kabili ya kama shi sai bai yi kabilin ba sai da ya shiga harkokinsa can bayan jimawa sai yake tunawa to wannan babu komai ba sai ya sujira ba kuma sallarsa tana nan ba matsala in dai sunnan bai wuce guda ɗaya ba wanda ya manta din amma sun kai biyu zuwa sama uku kenan hudu zuwa gaba to wannan in aka samu tsawon lokaci to sallah ta riga ta baci ba zai yi a ce mutum ya zo ya gyara ta da sujada ba sai dai ya sake wannan sallah din min jadidin ma'ana sabuwa kenan ya ce wa ma hukuman nasiya sujudal ba'di menene hukuncin wanda ya manta sujadan ba'di sujada ne mutum ya kamata yi bayan an yi sallama sai kuma ya manta bai yi bai tashi ya tafiyansa sai daga baya ke tunafa akwai ba'adi a kansa to me ya kamata yi ya ce wa man nasiya sujudal ba'diyya duk wanda ya manta sujudan ba'di sajadahu to wannan kan yana da daman yayi wannan sujadan walau ba'da amin ko da bayan shekara guda ne ya tuna don haka in dai ba'adi ne kun ga ai wato shi ba'adi kamar sai da aka gama sallan gaba ɗaya sai aka zo aka kara shi amma shi kabila a cikin tsakiyar sallan yake kafin kai sallama za ka yi shi to da haka kun ga abin da ya sa ba a ba da dama kabuli ba idan aka jima a ce za ka yi shi saboda asalin gurbin sa ka riga ka bar shi kuma still ka zo ka sake manta aka yi tsawon lokaci to sai dai sallan ka sake ta saboda daman sujudan ya kamata ta zama a cikin tsakiyar sallan ne kafin kai sallama to wannan tazaran da aka samu ya sa kenan sallan naka ta samu babban matsala ta samu gibi amma tun da ita sujudan ba'adi a bayan sallama ake yi jona ta ake yi a liƙa ta da sallan to wannan shi ko da bayan shekara guda ne in ka tuna za ka yi kuma ba bukatan sai ka sake sallan kawai kana tunawa in dai kana da alola kawai ka yi kabbara ka yi sujudan ka guda biyu ka dago ka yi sallama insha Allah ta'ala Allah zai ba da umarni a ɗauko ta a jona ta a wannan sallan da ka samu matsala a jiki kenan ta gyaru ba wani matsala ko da kuwa bayan shekara guda ne ina fata an fahimta to ina ga jama'a za mu dakata a nan abinda muka yi daidai Allah tara mu a cikin ladansa kuskuren mu Allah ta'ala ya yafe mana ina so mu rika daukan abun ɗaya bayan ɗaya dan daidai wa daida saboda arka rikewa musamman abu ne wanda yana dan rikici a cikin sa kar mu ba da yawa an tafi gaba kuma an manta baya to Allah ya samu dace subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bara kira sallah anda masu tambaya sai su amin ya rabbal alamin